الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنا نسمع إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 131 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi farkon aya ta 132 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1400 da 46 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Insha Allah za mu tashi faɗin Allah ta baraka wa ta'ala wa wasa biha Ibrahimu bane.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ووصى بها إبراهيم بني النبي إبراهيم عليه السلام يوسيتي دا إتغى آئنسا ويأقوب دا كما ننسى النبي يأقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين yace ya ku ƴaƴana lalle Allahu tabaaraka wa ta'ala ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku sake mutuwa ta zo ta ɗauke ku face kuna musulmai kuna masu miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa wasa biha Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam ya wasiti da ita mecece abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya wasiti da ita wasu ka ce wannan yana daga cikin babin a ambaci damiri ba ambaci haƙiƙanin abin ba ma'ana ba a kira suna ba sai a ce wani kun ba a faɗi sunansa a baya ba suka ce abinda ake nufi wa wasa ibrahimu bila ilaha illallah annabi ibrahim alaihi salam yawa ƴaƴansa wasici da su ce la ilaha illallah ma'ana kalimatu tauhid kenan wasu suka ce a'a abinda ake nufi wa wasa biha ibrahim annabi ibrahim yawa ƴaƴansa wato wasici da millata ibrahim kamar da makaranta ayoyin da suka gabata bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin wato yayi wa ƴaƴansa zuriyarsa wasici da cewa su bi millarsa mana su bi irin addinin sa kamar yanda ya bautata wa Allah tabaaraka wa ta'ala to lalle su ma su bautata wa Allah tabaaraka wa ta'ala wa yaqub yayi wasici ga ƴaƴayansa da kuma annabi yaqub alaihi a nan annabi yaqub alaihi salam mana annabi yaqub ya shiga ciki amma Allah tabaaraka wa ta'ala ya sake wato waye alaihi salam shi ma wato wani jigo ne ko wani shugaba ne daga cikin annabawa tunda ya zanto ‘ya'yansa ma shi ma suka zanto annabawa wasu daga cikin makaranta suna karanta wa wasa suna karantawa da alif wa ausa wa wasa kamar ƙura'ul madina haka suke karantawa wa ausa biha ibrahim bani ya baniya yace ya ku ya'yana inna allaha astafa lakum ad-din Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba muku addini shine addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kowa da ka ganshi a duniya an haife shi ana haifarsa ne akan addinin musulunci kullu mauludun yuladu ala fitra kowa ana haifarsa ne akan addinin musulunci tsagwaro ba maganar wani kafirci kowa yana zuwa duniya a matsayin musulmi ne sai dai idan ya zo ya sami suwa ne ne iyayensa sai addini gwargwadon yadda ya sami gidansu suna yi idan gidansu wato suna bautar wani allah ne kiristoci ne sai tashi kiristoci yahudawa ne sai tashi yahudawa majusawa ne sai tashi ba majusai in musulmai ne wanda suke yan bidi'a sai ya tashi haka in ahalin sunna ne shi ma ya tashi haka sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana yi wa waɗansu gamdakatar bayan sun girma kuma sai su canza tsari ya tashi ya sami iyayensa ba musulmai ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da shi ya koma addinin musulunci da yawa wannan yana faruwa ya tashi ya samu a gidansu suna zuba manyan-manyan bidiyoyi sai kaga shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsamar da shi ya fahimtar da shi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kowa ana haifarsa ne wato akan fitra sai dai iyayensa ne sai su mai da shi ya zamto ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi kenan kowanne mutum da ka gan shi akwai tasirin iyayensa dangane da shi ko dai ya zamto ta'asirin salbi ko ta'asir al'ijabi a jikin dan adam ko dai mummunan tasiri ko kuma kyakkyawan tasiri ko dai ya zamto negative ko positive effectiveness kowanne dan adam da gan shi a duniya akwai tasirin iyayensa a jikinsa in sun yi kokari wajen ba shi tarbiyya za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala in musu tawfiqi ya zama wani idan suka banzatar da shi kaga ya zama wani sai dai daidai ko ake samun akas amma kowa akwai tasirin mahaifansa a jikinsa musamman ko mahaifiya uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa har ta zo ta dauke ku face kuna musulmai kuna masu ni kauya kar ku yadda ku yi wani addini wanda yake ba musulunci ba domin shine addinin iyayenku na'am
am kuntum shuhada amara yaqub al-maut in qala li banihi ma ta'budun إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون حياك الله الله تبارك وتعالى يشي أم كنتم شهداء ku fa ba ku kasance wato a halarce ba lokacin bakwanan idh hadara yaqub al-maut yayin da mutuwa ta kusanto wa annabi yaqub alaihi salam idh qala li banihi yayin da yace da ƴaƴayansa ma ta'buduna min ba'di yace da ƴaƴansa shi annabi yaqub alaihi salam me za ku bautatawa bayana qalu sai suka ce na'budu ilahaka za mu bautatawa allanka ne wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'il wa ishaq za mu bautata wa Allahnka kuma Allahn annabi wato Allahn iyayenka Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam annabi Isma'il alaihi salam da annabi Ishaq alaihi salam ilahan wahida wanda yake shine abun bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun mu dangane da shi Allah tabaaraka wa ta'ala muna masu miƙauya mu musulmai ne Allah tabaaraka wa ta'ala yace tilka ummatun waɗancan jama'a ne kad khalat su daga sun gabata laha ma kasabat abinda suka aiwatar sakamakon nasu ne walakum ma kasabtum kuma kuma sakamakon abinda za ku aiwatar wannan yana gare ku kuma naku ne wala tusaluna amma kanu ya'malun Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba za a tambaye ku ba dangane da abin da su suka aikata ba abin da su waɗancan da suka gabata suke aiwatarwa ba za a tambaye ku wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya wato an fara ta da siga ta istifham amma abin da ake nufi ba istifhamin ake nufi ba mana an fara ta da tsari na tambaya am kuntum shuhada ko dai kun kasance a halarci lokacin kuna nan ne abinda ake nufi ma kuntum shuhada ai ku din bakwa nan lokacin da idh hadara yaqub al-maut yayin da wato mutuwa ta kusanto wa annabi yaqub hadara ana nufin qarraba ba ana nufin mutuwar ta zo masa ba domin idan mutum ya mutu ai ba zai iya ba zai iya wasici ko ya iya magana ba ko lokacin da ake kokarin zare ransa bashi da damar ya ce kaza kaza sai dai idan ya zo dab da mutuwa kafin mala'ikun Allah su zo masa to a lokacin ne yake da dama ya yi magana saboda ka idh hadara yaqub al-maut ana nufin yayin da mutuwa ta kusanto wa annabin Allah yaqub alaihi salam idh qala li bani yayin da yace da ayyansa ma ta'buduna min ba'di yake cewa wa za ku bautatawa ne bayana yana musu wato wasici yana kuma musu tambaya tukunna ya ji me za su ce ne idan ya ji abin da suka faɗa ba daidai ba ne sai kuma ya gyara musu ƙalu sai suka ce na abudu ilahaka kaga kenan ya tabbatar da cewar me ‘ya'yansa suna kan tauhidi tukunna sai suka ce na abudu ilahaka za mu bautata wa allahnka ne wa ilaha aba'ika kuma allan iyayenka annabi ibrahim isma'il da ishaq annabi Ismail alaihi salam shi ai babban annabi Yaqub ne ba wai wato mahaifinsa ba to amma kuma ana cewa babba in aka ce babba shine dan uwan mahaifi ana cewa dan uwan mahaifi baba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma haka ya faɗa yake cewa amur rajuli sinu abi yake cewa baffan mutum dade yake da babansa kanin babanka wan babanka to wannan babanka ne yana daga cikin yi wa mahaifin naka biyayya shine kyautatawa kannansa da kuma yayinsa yana daga cikin biyayya kamar yadda yake kuma mahaifiya wacce take kanwarta ko yarta ma'ana khala kenan ita ma yana daga cikin yi wa mahaifiya din biyayya shine kyautatawa wato kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya musamman kuma ma a ce mahaifinka ya mutu ko mahaifiyarka ta mutu mahaifinka ya mutu ga kaninsa ko ga wato wansa to yana daga cikin biyayya da shi wancan mahaifin naka da yake cikin kabari shine wato kyautatawa wannan kanin nasa ko wannan wannansa to yana daga cikin matsalar da ake samu galibi shine idan mutum ya mutu sai ka ga mutum wato ɗayaye suna da kannan mahaifi wan mahaifa mahaifi amma ba su damu da ziyartar su ba ko kyautata musu ko neman shawarinsu ko na makamancin haka duk da ke cewa waɗansu kuma ana samun matsala daga gurin su wanda suke ‘yan uwan mahaifa ɗin to amma wannan bayya hana kai a matsayinka na ɗa ka nemi wannan hanya ya kamata ka bi don a samu daidaito tsakanin kai da su domin kai yanzu lada kake nema a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala kuma so kake ka cika biyayya ka ga mahaifanka da Allahu tabaraka wa ta'ala ya haɗa tsakankanin bautata masa da kuma kyautata wa su mahaifa ɗin cikin aya ɗaya ya ce wa ƙada rabbuka Allah ta'abudu illa iyahu wa bilwalidaini ihsana ubangijinka ya hukunta cewa kada a yi bauta sai gare shi kuma iyaye guda biyu ɗin nan fa a kyautata musu saboda kai na daga ciki kuma kyautata wa shi kanin baba ko wan baba haka nan ita mahaifiya wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khalatu bi manzilatil um kanwar mahaifiya koyar mahaifiya tana matsayin uwa ne to ita ma mahaifiyarka ta rasu akwai wata kanwata a gari kaza ko a kauye kaza ko a can guri kaza ka rika samun lokaci kana rikar gari kana nikar gari kana tafiya kana ziyartar ta kana kyautata mata kana tattaunawa da ita cikin al'amuran da suka dace ka tattauna da ita za ta ji daɗi don cewa lalle tana da ɗawa ne ba kawai da bari cewa kai taka ta riga ta mutu domin mutane da yawa suna ɗauka in iyayena suka mutu na gama kawai shi kenan shi sama shi a gurin bahaushe wani amma kullum damuwarsa Allah ta'ala ka raba mu da su lafiya shine su mutu in zauna kawai shi kenan na huta da wannan nauyi ba haka ake nufi ba haka ya kamata ba kuma ko da mahaifanka sun mutu akwai sauran aiki akwai sauran kyautata musu daga cikin kyautata musu shi ne mai yi musu addu'a yin sadaka a madadinsu wato Allah ta'ala ya ba su lada yi musu addu'a nema musu gafarar Allah kyautata wa ƙannansu ko yayinsu da kuma sadar da zumuncin da suke sadarwa ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin biyayyar biyayya shine mutum ya sadar da zumuntar da babansa yake so babanka yana da aboki ne duk juma'a ko duk idi yana zuwa ya ziyarce shi to yana daga cikin biyayya ga mahaifinka mahaifinka ya bar duniya ka rika zuwa gurin wannan abokin nasa kana gaishe shi lokaci lokaci yana daga cikin biyayya ka san inda yana duniya zai yi wannan abun shi sa sahabbai da wasu daga cikin magabata zaka ji mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya zo daga cikin wanda suka biyo bayan sahabbai ya tambayi sahabi kowa ya zo ya tambayi tabi'i mahaifina ya rasu ko mahaifiyata ta rasu ina ganin kuma yana yin kaza yanzu ya kamata na masa kaza wani zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya rasulullah mahaifiyata ta zo ta rasu ba ta yi aikin hajji ba yanzu zan iya mata yace eh ya rasulullah mahaifiyata ta rasu ko mahaifina ya rasu kuma da yana raye da zai sadaka na iya masa sadaka manzo Allah shi ka masa sadaka wa alayka bil ma shi musamman ma ka masa sadaka da ruwa ce zaka iya tona bohol to ka tona a matsayin wato mahaifinka ko mahaifiyar rijiya za ka iya ka yi a ruwa za ka siya ka ba mutane ka siya ruwa za ka ɗebo ana ɗiba ruwa a rijiya ko a bohol ka ɗebo ka danka wa wani ya sha iya wannan kawai za ka iya ka ɗauka ka yi Allah tabaraka wa ta'ala sai maka albarka ya sanya albarka cikin rayuwarka domin biyayya ga mahaifa yana daga cikin abin da ake samun wato albarka kwarai da gaske suka ce za mu bautatawa ila haka abin bautar ka ne ma'ana Allah wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida Allah guda daya abun bauta guda daya kina Allah tabaaraka wa ta'ala daya ne ba wai alloli da yawa abun bauta ne guda daya kuma shine abun bautar na farko kuma shine abun bautar wanda suka biyo baya shi shi kadai ne subhanahu wa ta'ala wa nahnu lahu muslimun mu gashi Allah tabaaraka wa ta'ala muslimuna mu musulmai ne mun mika wuya idan aka ce miƙa wuya fa shine sai abinda Allah tabaraka wata'ala ce kai shine abinda zaka yi ba kai zaka tsara wa kanka zaka bautata masa a'a shi zai ce ga yanda za a bautata masa ta hanyar manzan da ya turo ina fata an gane Allah tabaraka wata'ala yace tilka ummatun wadancan jama'a ce qad khalat sirga sun wuce sun gabata laha ma kasabat abinda suka aiwatar nasu ne sakamakon yana gare su abinda suka aiwatar na daga ayyuka walakum ma kasabtum kuma kuma abinda za ku aiwatar na ayyuka wannan yana gare ku wannan naku ne wala tusaluna amma kanu ya'malu ba za a tambaye ku dangane da abinda suka aiwatar ba kowa ya ji da kansa kowa sakamakon aikinsa yana nan a cikin littafinsa gobe da kiyama za a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba na'am
وقالوا هودا أو نصارى اهتدوا قل من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وقالوا suka ce kunu hudan aw nasara tahtadu kunu hudan ku kasance yahudawa aw nasara ko nasarawa tahtadu wannan shine za ku shiriya qul Allah tabaaraka wa ta'ala ce kace bal millata ibrahim hanifa a a abinda zamu bi shine addinin annabi ibrahim wanda yake ya karkace wa dukkanin sauran addinai ya tsayo akan addinin Allah wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alayhi salam bai zamto daga cikin mushrikai ba qulu amanna billah ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat abin da aka saukar annabi isma'il da ishaqa da yaqub da kuma jikokinsu wa ma utiya musa wa isa da abin da aka baiwa annabi Isa wato annabi Musa alaihi salam da kuma annabi Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim da kuma abin da aka baiwa sauran annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba za mu rabe tsakanin ɗaya daga cikin su ba dukkanin su mun yi imani da su daga Allah ne wa nahnu lahu muslimun mu gashi Allah tabaaraka wa ta'ala muslimuna mu wasu mika wuya ne mu musulmai ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu kunu hudan aw nasara tatadu suke cewa ku kasance yahudawa ko nasarawa shine za ku shirya suya suka faɗi wannan maganar shugabannin yahudawa irin su Ka'ab bin Ashraf da Malik bin Sayf da sauransu da kuma waɗansu daga cikin shugabannin nasarawa ahlul najran kenan irin su Sayyid irin su Aqib da su da makamantansu su suke cewa ku zamto yahudawa a kwato ku zamto nasarawa in ji su waɗancan su waɗancan suke cewa ku zamto ne yahudawa nasara da yahudu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka zauna tare da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke jayayya yahudawa suke cewa addinin su ne gaskiya nasara suke cewa a'a nasu ne gaskiya musulmai kuma dama su ne akan gaskiya sai su yahudawa suke cewa ku zamto yahudawa nasara suke cewa ku zamto nasarawa ba wai sun hada baki bane sun ce da yahudu da nasara sun zama abu daya sun ce in kun shiga daya kawai mun gamsu ba a'a wancan sun fada daban ne wancan sun fada daban sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hada maganganun nasu guda biyu a cikin aya daya wa qalu kunu hudan aw nasara tatabu suka ce ku zamto yahudawa ko nasarawa za ku shirya abin da ke tabbatar da cewa ba hada baki suka yi ba shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala qalat li wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatlun al kitab kowa yana da littafi ya tabbatar da cewa kowa manzo ne wato aka turo masa daga Allah tabaaraka wa ta'ala kuma annabin da yazo gaskiya ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala ne wanda suka yi imani da shi cikin yahudawa wanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam waɗannan su ne suke kan daidai a lokacin waɗanda suka yi imani da annabi Isa alaihi salam da manzancin da ya zo da shi su ne suke kan daidai amma su kowane ɓangare ya kare ta kowanne musulmai kuma da suka zo sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nusar da su cewa duk wani annabi da duk wani littafi da aka yi wahayinsa yana daga cikin rukunan imani shine kai imani da su kaf ka yarda da su so daga mumin imani dukkanin manzannin Allah da kuma dukkanin littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka kaga wannan shine ne zaman lafiya shine kuma wasatiyya kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce da manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ce da su bal millata ibrahima hanifa idan aka ce bal a larabci ana kore abin da aka faɗa a baya ne don a tabbatar da abin da yake zuwa nan gaba su sun ce kunu hudan aw nasara ta tabi sai Allah ta'ala ce bal a a ba wannan shine shiriya ba millata ibrahim hanifa wato bin addinin annabi ibrahim shine shiriya annabi ibrahim alaihi salam Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman shi ba ba yahude bane shi ba ba nasare ba ne a'a shi abin da yake shi ne a miƙe ka ya karkace wa duk wani addini shi musulmi ne bal millata ibrahim hanifa wato a'a za mu bi milla addinin annabi ibrahim wanda yake hanif cewa hanifa wannan wa wato karkatacce akan sauran addinai ya miƙe kuma ya tsayo akan addinin musulunci ana nufin addinin millar ibrahim ita ce miƙaƙƙiya addininsa miƙaƙƙe kamar yadda Allah ta'ala ya ce siratal lada hidina siratal mustaqim siratal mustaqim siratal mustaqim wannan hanya ne miƙaƙƙiya to cewa hanifan ana nufin millata ibrahim din ne ko kuma shi ibrahim ne shine hanif Allah tabaraka wa ta'ala ce bal millata ibrahim hanifa annabi ibrahim shine wanda yake hanif na fata an gani me aka ce hanif shine wanda yake mi'waj wanda ya karkace to ana nufin annabi ibrahim ya karkace wa duk wani addini ya kauce masa sai addinin musulunci kawai ya tsaya kansa na fata an fahimta domin kalmar hanif ko aka ce hunafa ana nufin waɗanda suka goce wa suka zulle wa duk wani addini suka tsaya akan addinin musulunci wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim alaihi salam bai zamto daga cikin masu shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kenan wato bautatawa uzairu alaihi salam ko annabi isa alaihi salam shirka ne kenan bai zamto ba yahude ko ba nasare ba in ya zamto daga ciki ya yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ce wa ma kana minal musyrikin shi ba shi daga cikin yahudawa ko nasarawa domin su din suna shirka da Allah tabaraka wa ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ku ce mu mun yi imani da Allah yin imani da Allah kuma ya hada da me yin imani da manzannin Allah littattafansa mala'ikunsa da me ranar lahira da kaddara kyakkyawa da akasinta a nan gizo ke saka ko kaddara kyakkyawa da aka sun kyakkyawa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi alkhairin kaddara da kuma sharrin kaddara duka kai imani da ita sai ka samu yayi imani da kaddara amma kyakkyawa amma ta sharri bi imani da ita atu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب سبحان الله الله تبارك وتعالى يتين ذاك لك yin imani da wani bangare kenan ku kyale wani bangare a ce in an jarraba ka da mai kyau shine zaka ce eh wannan dama yana daga cikin kaddara dama mu musulmai ne mun yi imani da kyakkyawa saboda ka tunda kaza ya faru dama mun sani haka Allah ya rubuto mana sai dai sai na zasu Allah ne ba mu amma idan mummuna ya zo ce fa dama ni fa suwa ne suwa ne suna min wani irin kallo in na wuce suna kaza saboda ka duba ga kaza ina akwai haske ko a ciki ko suwaye a cikin wannan kasuwancin ne suwa suka daɗe hanyar nan ne a je a dubo ba kai iman da kaddara aka san alkhairi ba ke yanzu kai kana da matsalar imani ne kana ta yawo kan ƙasa kawai wannan fa matsala ce mai girman gaske wacce da yawa daga cikin ‘yan uwa ana fama da ita. Iya ƙaddara ta alkhairi mutum ya sani, ƙaddara mummuna ko mutum bai san wannan ba. Shi ba za a jarrabe shi da rashin lafiya ba, shi ba za a jarrabe shi da tsayawar al'amura ba, shi ba za a jarrabe shi da ya yi noma ya yi asara ya ƙare ya asara ba sai ga an yi ko ba wani abu. Amma duk abin da ya kamata fa na yi na yi, gurin nan akwai ruwa, ruwa yana kwanciya yana kaza na sa taki sau kaza na yi kaza amma to ai dama wasu irin makauta ne da ni kaza kaza to anan kuma shikenan idan ka je gurin su kuma ɗan tsubu shikenan kuma al'amari ya sun jefa ka cikin rudani kenan kuma ka shiga uku si ta karanta maka sai tashi ai lokacin da ka tashi daga unguwa kaza ma ai su suka sako ka gaba sai da suka tafi da kaza ma da ya faru kaza si ta karanto maka waɗansu al'amura dama suna da shaidanu daga cikin aljanu wanda suke musu hidima suna ba su labarin al'amuran da suke faruwa tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo aljanu dama wacce take dan adam bashi da irin wannan abu za su iya ganin al'amura za su iya sanin abin da kai baka ma sun sani ba kuma ba wani abu da ya kamata ya dauki hankalinka ko ka ka ruɗe ba dan an ce ka ba domin su mutane abin da yake daukar wadansu da yawa shine a baka labarin wanda baka san shi ba ko bai san kai baka labarin abin da ya shafe ka wai ka ji ka ruɗe to sai me sai ban taba ganin sa ba a gari kaza ne fa kauye kaza aka yi ina zuwa yace kana da ƴaƴa guda kaza da wane da wane matanka kaza akwai doguwa akwai gajera mai ɗakin nan ta gabar ita ce wace kana da abokai wane da wane ya suna wannan abokin naka sasiran nan duk sai ka ji wai ka ruɗe kai dan an faɗi waɗannan abun to me amma wai aljanni ne fa wanda annabi Allah tabaraka wa ta'ala ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun shi fa yana ganin ku ku ba ku iya ganin sa yana iya ganin ku to kuma Allah ta'ala ne ya shi haka to menene a ciki akwai wani yaro a a unguwar yana tare da wata mata tana wai ta fito aljanu sun sauka mata tana ba da magani kaza kaza kaza da na zo sai na kira shi yana da allo na karfe yana yin rubutu haka yana tsora akan wuta aka tashi da matsala akan zo a same shi kira shi haka yana masa nasiha muna ɗan zauna da shi sai ya ce min wallahi ta taɓa gaya min ta ce akwai wani yana karatu a ƙasa kaza in ya dawo zai raba mu da kai ya ce wala abin da ta ce kenan kaga wannan abin nata gaske ne tunda bata ma san baka nan ba amma ta faɗi cewar kana gari kaza kana ƙasa kaza kuma in ka dawo za ka raba mu na ce yanzu kai wannan shine kuma zai ɗauki hankalin ka kawai dan ta baka labarin ta ko ne a ciki ai ba wani abin ɗaurewa kai bane dan ya faɗi aljani ne fa to kuma sai me Allah ta'ala ne yi shi haka ko daga mutane ya kamata mutane su zanto a cikin wayewa da sanin kowa fadin da Allah ta'ala shi kai yayi kadan adam shi kuma ya shi aljini shi kuma wancan dan tsubbin yana hada ne da aljini yana masa hidima shi kuma yana bashi labarin raka saboda kadan ya bashi labari ba wani abu ne wanda zai dauki hankalinka ba ba wani abu ne wanda zai shiga maka duhu ba shi aljini Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi damar da bai biyo dan adam ba kuma zai iya cutar da dan adam amma da izinin Allah kuma kuma menene ya faru ba a tashin kiyama za a maka hukunci shi ma za a masa hukunci to kuma menene abin daga hankali a ciki ai ba wani abu bane daga cikin magabata za ka ga al'amura suna faruwa mun sha ba da kissoshi wanda suka faru da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai ya ga ajiye kayan abinci kullun yana karewa yana kai matarsa faɗa ke kike iya ce wallahi ba iya nake rigima kawai ya zauna yana ta azkar ɗinsa cikin dare ya ji ana ɗiwa ashe aljani ne ke ɗiban wannan abin sai ya kama shi ya ce kai wane ne kai mutum ne ko aljani ya ce ni aljani ya ce miƙo hannunka ya miƙo hannunsa sai ya ga hannu irin na kare da kuma gashi irin na kare sai ya riƙe sai ya ce alalle kai aljani ne sai ya ce ka san hannun aljani ne kai sai ya ce na sani ma ai manzan Allah ya mana na taɓa da labarin cewa wani malamin ya taɓa gaya mana cewa jami'ar islamiyya ko wanda wani ya miko hannu a cikin ɗaki wanda tsayin ɗakin ya fi tsayin masallacin nan ko kamar haka yadda ake yin da irin hostel ka san ko da anan na ayi ɗakunan ɗalibai suna da tsayi haka daga ƙarshe ya miko hannunsa har bakin kofa ya rufe kofa menene ya faru lokacin malam yake ce mana bin bas ne yake yake mudirin jami'a shine vc na university kuma ya je ya faɗa ya kira mutumin ya masa tambayoyi kuma ya amsa ya ce shi gaskiya aljani ne kaga ba wani abu bane Allah ta'ala ne yi shi haka kai kuma yi ka kai dan adam to menene zaka tsaya kana wani abu dan wani ya baka labarin wani abu ya dauke hankalinka wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alaihi salam bai zamto daga cikin mushrikai ba qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina min imani da Allah da abinda aka saukar zuwa gare mu shine alqur'ani wa ma unzila ila ibrahima da kuma abinda aka saukar ga annabi ibrahim alaihi salam me aka saukar annabi ibrahim ya sunan littafin annabi ibrahim Allah ta'ala ce suhufi Ibrahima wa Musa malamai suke ce a suhu annabi annabi Musa alaihi salam shi an saukar masa da me ko shi ma suhufi Ibrahim ne ai a wannan sura Allah ta'ala a wata ayar Allah ta'ala ce suhufi Ibrahima wa Musa wato suhuf na annabi Ibrahim da Musa kenan malamai suke ce a'a wancan ana nufin suhuf din na annabi ibrahim ne shi kadai shi annabi musa akwai nasa na fata an gane Allah tabaraka wa ta'ala ya shawma unzila ila ibrahim suhub dikin wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat da abinda aka saukarwa annabi isma'il da ishaqa da yaqub wal asbat da kuma jikoti din wasu daga cikin annabawan Allah manzannin Allah tabaraka wa ta'ala an musu wahayi ba tare da wani littafi ayyananne wanda ya bayyana cewa ga littafin su ba na fatan gani amma irin su annabi Musa alaihi salam annabi Isa annabi Dawud annabi Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama su da littattafan su wal asbat da kuma jikoki jikoki din ana nufin wato ɗayan annabi Yaqub alaihi salam waɗanda suke annabi Yaqub alaihi salam yana da ƴaƴaye irin su Yahuda ko Yahuda irin su annabi Yusuf alaihi salam da sauransu asbat jam'i ne na kalmar sibit asibit din shine mai jika a larabci akwai sibit akwai hafid akwai sibit akwai kuma hafid idan aka ce sibit ana nufin jika na ɓangaren wa ɓangaren ɗa namiji in aka ce hafid ana nufin jika na ɓangaren ya mace na fata gani wal asbat kenan ana nufin jikokin annabi yaqub na bangaren wa kenan ƴaƴansa maza ko ƴaƴansa maza amma me yasa ake cewa al-hasan ko al-husain me ake cewa sa hafidu rasulullah ake cewa ko sibidi rasulullah na sibidi rasulullah ake cewa ko anan kuma aka ce asbat ana nufin jikoki ƴaƴan maza to shi al-hasan da al-husain jikokin manzon Allah na ɓangaren mace ne ko ɓangaren namiji ɓangaren mace to kenan da sai a ce me hafi kenan ko ko a ce ahfadi rasulullah amma me ake cewa sibika rasulullah me yasa na'am me yasa ake ce masa sibika rasulullah jikoki na wajen mata a ai wannan shine a bayan da muka yi shi a larabci shine jikoki na wajen maza eh malamai suke cewa shine saboda alaƙar su da su sayyidina ali mijinta sai ake fadar wannan wallahu alam wa ma utiya musa da abin da aka biyo annabi musa alaihi salam na at-taura wa isa da abin da aka biyo annabi isa alaihi na injila wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim da dukkanin abin da aka biyo annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba ma rabe ɗaya daga cikinsu wani hannu lafi musulmun masu miƙa wuya ne gare shi da baki ɗaya an rawaito kamar yadda imamul bukari fi da hadisi daga abi hurairah ta Allah ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu hurairah yake cewa kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya su ahlul kitab suna karanta at-taura ne da yaren ibraniyanci wa yufassirunaha bil arabiyya su kuma fassara ta da yaren wato larabci li ahlul islam ga musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi kada ku ƙaryata su ahlul kitab kada ku ce su kristoci ƙarya suke abinda suke karantawa suke fassara muku dinnan kuma kada ku gaskata su ku ce abinda suka faɗa gaskiya ne ku dai abinda za ku yi shine kar ku ce ƙarya suke kar ku ce gaskiya suke abinda za ku yi shine ku ce mun yi imani da Allah kawai ma'ana duk abin da kuka faɗa in dai haka Allah ta'ala ya faɗa mu dai mun imani da Allah duk abin da kuka faɗa in sabanin haka ne mu dai da Allah muka yi imani na'am
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم مشركون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حياك الله الله تبارك وتعالى يتي فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا idan sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw hakika sun shirya wa in tawallaw amma idan suka juya baya suka yi imani fa inna ma hum fi shiqaq lalle su suna cikin sabani fasaya kafikahumullahu Allah tabaaraka wa ta'ala zai isar maka su wa huwa samiul alim Allah tabaaraka wa ta'ala shine as-sami'u wanda yake mai ji al-alim kuma shine masani fa in amanu bi mithli ma amantum bihi idan suka yi imani da abin da kai imani da shi fa in amanu bi mithli wannan mithli din malamai suke cewa sila ce abinda ake nufi fa in amanu bima amantum bihi kawai mithli din sila ce ma'ana za'ida ce idan ka tashi fassara za ka ce fa in amanu bima amantum bihi idan suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi kai tsaye ma'ana shi wannan abin da kuka yi imani ne da shi ba ana nufin irinsa ba domin in irinsa ne sai ai mu ma mun yi imani da wani wahayin ne daban a taura ko injila ba za mu yi imani da wannan ba gashi kuma Allah ta'ala dama ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bi idan kun yi imani da irin wannan suka ce to abin da ake nufi wajen fassara ayar shine idan suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi ba wai da irin abin ba domin wajen cewa da irin abin za a samu kofa ta mummunan tawili na fata an gano abin faqad tadaw idan suka yi irin wannan imani fa kika sun shirya wa in tawallaw amma idan suka juya baya ma'ana fa in a'radu suka juya baya suka yi imani suka kawar da kai fa inna ma hum fi shiqaq to lalle suna cikin sabani suna cikin jayayya domin waɗanda suke ba musulmai ba za ga suna cikin sabani da yawa ko da a cikin musulunci wane yana yin kaza wane baya yin kaza wannan ba shine irin shikak da ake nufi ba waɗanda suke ba musulmai ba ko a cikin musulmai waɗanda suka rungumi waɗansu bidiyoyi za ka ga saɓani mai yawa ce saboda babu tsayuwa akan al'amari ɗaya a ce bana bari mu yi kaza baɗi ma mu yi da shi kaza akwai shikakin wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq idan suka juya baya lalle suna cikin sabani amma idan Allah tabaaraka wa ta'ala yace kaza aka tsaya akan sa zaka samu guda ɗaya ne ana yin idi karshen wato na karamar sallah karshen Ramadan ana idi na sallar layya goma ga watan Zulhijja to duk shekara kuma wannan ranar ce ko lokacin damina ko lokacin zafi ko lokacin sanyi duka wannan lokacin ne amma duk abin da mutane su suka kirkiro za ka ga kullum tunanin wani shi ne a mai da shi kaza shi ma wani ce mu canza shi zama kaza baɗi dai kaza za mu ko na gaba dai kaza za mu sai ka ga al'amura ɗin ana ta samun sabani da na wani da na wani ba iri ɗaya ba da na wani da wani ba iri ɗaya saboda fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq in dai sun juya baya suka ƙi imani da Allah ko suka ƙi bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su tausa cikin sabani za a yi tafa gamniya Allah tabaraka wa ta'ala ce fa sai tafi kuma Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai isar maka sharrin su su yahudawa da nasarawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dama ta yadda aka kashe bani quraiza yadda aka rinka buga musu wato jizya akan yahudu da kuma nasara wa huwa sami Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ji dangane da abubuwan da suke ta faɗa cewa kunu hudan aw nasara ta tadu Allah ta'ala yana jin abin da suke faɗa duka ya sani al'alim Allah ta'ala kuma shine masanin halayyarsu akan me suke kai Allah tabaraka wa ta'ala ya sani na'am
ومن أحسن من الله سرا ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا والأسباط كانوا هودا أم نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
حياك الله zamu insha Allah zamu tarjuma waɗannan ayoyi saboda yanayi na lokaci goban Allah kan sai mu tashi akan su ne tunda an karanta su za mu yi tarjama su insha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sibgat Allah addinin Allah wa man ahsan min Allah sibga wa yafi Allah kyakkyawan addini wa nahnu lahu abidun mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mu masu bauta ne mu bayin sa ne qul atuhajjuna fi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ka ce da su atuhajjuna fi Allah yanzu kuna mana jayayya ne cikin sha'anin imani da Allah wa huwa rabbuna alhali kuma shine ubangijinmu wa rabbukum kuma shine ubangijinku walana a'maluna sakamakon ayyukanmu yana gare mu walakum a'malukum kuma kuma sakamakon ayyukanku na gare ku wa nahnu lahu mukhlisun lalle mu dai gare shi masu ikhlasi muna yin addini gare shi ne shi shi kadai am taquluna inna ibrahima wa isma'il Allah tabaaraka wa ta'ala ke cewa kuna cewa lalle annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq wa Yaquba wal asbat da kuma jikoki kanu hudan aw nasara sun zamto yahudawa ne ko nasarawa yahudi suna cewa annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq da Yaqub da jikokin su yahudawa ne su ma nasarawa suke cewa annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da jikokin su nasarawa ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su a antum a'lamu amillah ku ne kuka fi sani ko Allah ne Allah ta'ala shine mafi sani wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa yafi girman zalunci fiye da wa katama shahadatan wanda ya koye shaida ya tabbatar cewar addinin musulunci shine gaskiya amma ya koye ya koye shaida indahu wacce take gurinsa min Allah wato shaidar da ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala a gurinsa wama Allah bi gafinan amma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala ba arabkane yake ba amma ta'malun dangane da abin da kuke aiwatarwa Allah ta'ala ya san duk abin da kuke aiwatarwa Allah ta'ala ya ce tilka ummatun wadancan jama'a ne wadancan annabawa din da kuke cewa annabi Ibrahim Isma'il Ishaq Yaqub da jikokinsu Yahudawa ne ko Nasara yace tilka ummatun qad khalat wacce al'umma ce wacce ta riga ta gabata lahama ta sabat abinda suka aiwatar yana gare su ita wacce al'umma din walakum ma kasabtum kuma wato kuma abinda kuka aiwatar sakamakon yana gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malu ba za a tambaye ku ba dangane da abinda suka zamto suna aiwatarwa ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tare da cikin lada abinda na fassara mana daidai wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu insha Allah gobe za mu tashi a wannan aya ta 138 subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi